فتى يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga manzon tsira tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata kuma ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo su har zuwa ranar alkiyama da masu sauraro ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa daga gidan wannan rediyo mai albarka da da kamar yadda muka saba wannan shirin yana duba abubuwa da suka shafi al'umman musulmai da wanda ya kamata su aikata da wanda ya kamata su bari yake ba su tarihin mutanen kwarai ya suka aikata wannan abin da suka aikata kuma ya suka bar wani abu da suka bari jajirtattun mutane yadda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin nasarorin da suka samu a cikin rayuwarsu a satuttuka da suka gabata muna tattaunawa akan sahabin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama wato Muawiyah bin Abi Sufyan wanda mun ji irin abubuwa da Dr. Abdullah Umar Usman gadan da ya kawo a cikin tarihin wannan bawan Allah wanda zamu iya koyi da shi na abubuwa da suka shafi rayuwarsa da ya aikata a wannan shiri yana zuwa muku daga gidan wannan rediyo mai albarka wanda a duk sati mukan kasance tare da ku ne Aminu Khidar Idris tare da Dr. Abdallah Umar Usman Gadon Kaya a cikin wannan shiri namu mai albarka. Akarmakallahu wannan shine sahabin da muke tattaunawa a kan shi kusan satuttuka kenan muna kaiwa da kawowa a cikin rayuwar wannan sahabi mai albarka. Mun ji irin sunan shi da irin gudunmawa da ya bayar da sauran abubuwa da dukka kawo mana a cikin wannan shiri. Akarmakallahu yau menene? abin da za mu tashi a kansa a cikin rayuwar wannan sahabi mai albarka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu.
Kamar yadda nan uwa shi tsamin Khidr ya gabatar insha Allah ta'ala za mu dora kai inda muka tsaya dangane da wannan fadakarwa da muke akan wannan fili na rayuwa barkoyi daga wannan tasha fatan mu Allah ya sa mana albarka a cikin abin da muke yi ya yafe mana kurakuran mu. Da mun dai muna magana ne akan rayuwar magabata na kwarai da mai ya kamata mai koyi sai Allah jifo mu kwatsam sai muka fada kan wani sahabi mai suna mu'awiya ibn abi sufyan kuma da muna magana ne akan waɗannan sahabbai da tarihin su Allah ya yarda da su wanda tarihi ne da yake aridul jawanib yana da faɗi kwarai tawilul mada wasi'ul afaq yana da tsawo yana da faɗi yana da yalwa mutane ne sabon annabi da Allah ya zaɓe su su zamanto abokanan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi wata halitta ba da ta samu daraja ta aiki na ƙwarai abin yabo ta cika duniya da alheri irin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam don musulmi na ƙwarai wajibi ne imani da wannan ba su gangan jikinsu ake duba ba sharafa da alakar da suka yi da shi annabin sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zauna tare da annabi ya kamata ya sani hasken annabi haka yake su suka taimaka masa suka tallafa masa suka agaza masa suka aura masa ya aura daga gare su su ma suka aura daga gare shi da haka dole ya zama su ne taurarin mu musulmi da za mu gaya wa mutane su koyi da halinsu da ɗabi'a su kamar yadda annabin shi ma ya faɗa ai koyi da su ba wai sai mu'awiya kaɗai ba mu'awiya dalili ya kawo muka yi magana kan shi amma akwai wadanda suka fi mu'awiya ibn abi sufyan to amma duk da haka mala amin duk inda mutum ya kai da ɗaukaka da daraja sai an sauke shi kuma ake
a ba ɗabi'ar mu bane don mun yi karatu akan sahabi sai mun faɗi suwa suwa suka soke shi ko mai aka soke shi amma shi wannan mu'awiyan da yake sukan yayi yawa kuma yana yaɗo a cikin kunnuwan mutane wasu ba su yi karatu ba ana gaya musu maganganu na batanci gare shi bayan mun ɗauki wajen sama da wata guda mun bayani akan falalarsa ta wani kuma zai iya rako magana gudanar gurguje wannan ko su kansa shi sa na ga ya kamata mu rufe magana akan shi da ambaton kaɗan daga cikin abubuwan da suke yaduwa a duniya na harasan mutane da suke da wata manufa na bata wannan bawan Allah sahabi amma kafin na abin da nake so a gane التلذذ بطعن الصحابة شيء خطير jin ɗanɗano da daɗi akan su kan sahabbai wani abu ne mai mugun haɗari wani da gaske kuma la yattasifu bihi illa al-jahla tahta sitar an-naqd ba wanda yake wannan ya rinka asuwaki da bata sahabi abokin annabi da sukan sahabi sarkin annabi sai wanda yake yana fama da jahilci da kuma fakewa akan nakari sannan abu ne cewa innal ummatal islamiyya mujtami'atun ala ta'dili jami'is sahaba al'umma ta musulunci gaba daya sun yi ijma'i akan cewa sahabban annabi adilai ne da wanda ya shiga harkar fitina da wanda bai shiga ba me yasa musulmi suka yi da adalcin sahabbai ihsanin lizzanni bihim saboda kyautata zato ga su sahabban me yasa kuma aka ce a su sahabi dukkan su gaba ɗaya kuma ba a ware wani inda ya tabbata sahabi ne duka saboda su ne hamalar shari'a su suka yi dakon shari'ar musulunci suka kawo mana da ba musanta ba sukan ɗaya a cikin sahabbai ɗaya a cikin sahabbai sukan duka sahabbai ne kuma buɗe ƙofa ne ga makiya Allah min al-yahudi wan nasara wa baqiyati a'da'i islam ana buɗe musu ƙofa ne su shiga su kace kace da addinin Allah lokacin da ka ba da dama wani yake zagin alin babanka ko kanin mahaifiyarka to kamar ka ba shi dama ne ya tsallaka ya zagi ita mahaifiyar taka da baban nan haka yake
kuma duk wanda yake da mutunci yake da daraja to kariya ake ba wa janibinsa ba a bari wani ya shiga ya faɗi wata magana musamman abin tausayi mutumin da bai karatu ba jahili bai je makaranta ba a zo a da mashi a cikin wannan fitina ta la'anta ko zagi ko batanci ga wani daga cikin abokanan annabi Allah ka raba mu da fitina amin kada mutum ya wayi gari addininsa yana zagin wani ko yana cin mutuncin wani a cikin abokanan annabi ina jin akwai nauyi kwarai da gaske ya kamata ka daga wannan mutumin kafa kasancewa su kawai abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka
shi sa Abdullahi bin al-Mubarak rahimahullah yake cewa mu'awiyatu indana mihna yace faman ra'aynahu yanzuru ilayhi shadhan ittahamnahu ala alqawmi mu mu'awiya a wajen mufa darabawa ce duk wanda muka ga yana yi wa mu'awiya kallon hadirin kaji to gaskiya za mu turumce shi akan haka sauran sabon ma yake musu kallon hadirin kaji wannan magana abdullahi bin mubarak ne yake faɗa imam ibn kasir a cikin littafinsa albidaya wani nihaya ya yi bayani mujalladin takwas shafi na 139 mu'awiya inda na mihna kama ya kulo ibn al-mubarak kamar ra'ayinahu yanzuru ilaihi shazaran ittahamnahu ala al-qawmi yani ala sahaba am su sahabbai sun samu matsayin da suka samu ne saboda sun samu tarbiyya ne akan hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda alhamdulillah ya iya tarbiya sukan wani daga cikinsu sukan annabi ne indirectly kama ana nuna tarbiyyar ta annabi bai iya ta ba kenan ta lokacin suka yawaita zagin ɗanka saboda ba shi da kaza za a ce to ka samu matsala ne wajen tarbiyya to shine hadarin sukan wani a cikin sahabbai ko ma me yayi kuma masu laifi suna nan da yawa a duniya kaddara ma yayi laifi waye yace ka watsar da komai na kai zaman to kai kuma su nemo laifin su kake kana fada kana yadawa yanzu mai mutunci zai je yana ta nemo matsalolin kawayen uwarsa yana yada duniya ko ya nemo matsalolin abokanin babansa don ku tabbas wadansu ya fada gonan babansa inda abokanansa tabbas ta kaga akwai haɗari kwarai da gaske shi sa ɗazu na faɗa na ce abin tausayi shi ne wanda bai karatu ba kuskure ne mutum bai karatu ba har ma shi mai ilimin amma abin tausayi na ce wanda yake bai yi karatu ba ta kansa ma yake tukunna ya ma zai gane addinin an raba shi da fahimtar addini bai tsaya ya koyi farallan ainihinsa ba bai tsaya ya gane meye wajibi meye sunna meye mustahabi a kansa ba meye hakkin Allah meye hakkin annabi a kansa meye hakkin iyayensa meye hakkin abokan zama meye hakkin kaza ya watsar da wannan gaba ɗaya kawai ya shiga harkar nemo laifuka na sahabbai da bata su ta wannan ko musiba ba ita kaɗai ba ce abubuwan suna nan da yawa yanzu haka malam akwai mutanen da su kuma musibar da take damu su ne malaman da suke kokarin kira akan hanyar Allah ya ce annabi ya ce malamin kirki sai a tabin su kuma ana tsine musu albarka ana zagin su ana cewa yan bid'a su malaman fa da suke yakar bid'a su da suke shakar bid'a to su ne ma ake cewa su ma kuma me yan bid'a su ma kuma wasu ne masu zaman kansu su ma suna ganin sun fi kowa tsarki to ni abin da nake faɗa shi ne wai me damuwar mutum a addini sai ya mai da addininsa shi jin daɗin rayuwarsa kawai yana zagin mutane me riba a ciki nawa ka haddata alƙur'ani nawa ka koya wa hadisin bukhari nawa ka koya wa hadisin muslim iyayenka ka kubutar da su daga jahilcin da suke ciki yan uwanka iyalinka ƴaƴanka ba sa binka bashin ilimi da zaka ba su kuma kai din waye me kake a wani ma'auni kake mutum ya zama gaba ɗaya rayuwarsa sai zai zagin mutane fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai takardu da yawa suna cike daga tashwih da addas da aliftira da zulm akan wannan ba Allah mu'awiya abin mamaki wato Allah yana son sa sai kaddara wasu kuma su zage shi ya samu lada su kuma su halaka amma tabbas mu'awiya Allah yana sakayya akan cutar wanda aka yi wa dan adam to lalle Allah zai mai sakayya littafin tarihi na karirai da aka yi ta akwai littafai na karirai aka shigar a cikin musulunci da maganganu masu muguwar rauni da maganganu na karya akan sahabbai a dunkule da kuma irin su ma'auya a keɓance so yana da kyau ɗaliban ilimi su yi karatu saboda Allah kuma su yi bincike su san ina ya kamata su jefa ƙafarsu sahabbai mutane ne amintattu Allah ya mutunta su ya girmama su ya kimanta su kuma dole mu tsare mutuncin su da girman su da daukaka su kaɗan daga cikin abubuwan da nake so in ba mu ababi na misali dangane da wannan bawan Allah kuma ya kamata masu saurari su gane duk inda mutum ya kai ga matsayi ba mamaki a zage shi Allah ce shi an samu wanda dole sai ya zaga
na ji za ka iya tunawa shi kansa annabin bai kubuta ko ko haka yake ko ya kubuta ina to yin annabi ko fita ba waye mu'awiya da wato ridan nasu ghayatul la tudrak yardar mutane wani abu ne da ba a samu waya ce 100% kowa yana son ka sai ya biya faɗi alheri a kan kala ka duba kyawun ɗabi'a da halaye na ƙwarai irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wallahi malam har yanzu takardu yau in ka shiga intanet sai ka ji inda ake zagin annabi Muhammad alaihi salatu وأفضل التسليم صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي يا رسول الله أكيد maganganu na batanci wallahi wani abun ka gani ba za ka iya bacci ba to yin wannan yana nuna na yana nuna cewa duk wani mutum da muka san yana da daraja kenan ba mamaki in mun ji an zage shi kuma ba ta shi haka yake wannan
akwai waɗanda su sun kafu sun kware wajen faɗin sharri musamman ga wannan bawan Allah Muawiya suna cewa wai Allah ya tsine masa manzon Allah ya la'ance shi shine at-tariq bin at-tariq al-ayn bin al-ayn wai annabi ma wai ya ce idan ra'aytum Muawiya ala minbari faqtulu idan kun ga Muawiya akan minbari na ku kashe shi subhanallah wai mu'awiya din yana cikin mu'allafat qulubuhum ba ma musulmi bane mu'awiya wai ba musulmi bane ka duba duk bayanan da muka yi da nasoshi da aka takawa me rubutun wahayi ya ce ba ma musulmi bane kaga wannan yana nuna wani abu ana nuna cewa kenan shi kansa qur'anin abin tuhuma ne tunda arne ne ya rubuta shi kenan mutum ya iya buɗe baki ya ce mu'awiya ba musulmi bane su kaga wannan akwai haɗari kwarai da gaske to akarmakallahu kafin mu dora bari mu leka sashen na tallace-tallace don mu ji dan abin da suke dauke da shi kafin mu dawo jama'a sauraro ku ci gaba da jimirin sauraron wannan shiri mai albarka na martaba sahabbai don ku ji na rayuwa a barkoyi don ku ji irin rayuwar da za ku koya daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Dawa FM 88.5
daga ambasadan Najeriya na ƙasar Koriya ta Kudu, wato ambasada Aminu Dalhatu da mai ɗakinsa Hajiya Yasmin Dalhatu.
lallai leman jos shi ya san inda rai yake ko zan samu ƙari a naki
yalla bai kenan ai da ka bar ni na ci gaba da kwankwadan ɗanɗanon na josi ni ma to to to naji amma ɗan ƙara tsiyaya mun ko da kaɗan ne to naji gaskiya daga wannan babu ƙari ke dai cika kofin tabɗi jan ai na fata zuba rabin ma kwata zan ƙara maka
Okekekeke suna shi tsarafin tsarafin.
Gagarin lemon jos ya zo mai daɗi sha mu sha shi ya karo karkashi ga daɗi.
Tabbas muna farin cikin sanar da ku garin lemo na Josi mai gangare ɗanɗanon kola a barba da kuma lemo. Ana sirka kowane fakiti guda da lita biyu na ruwa ga ƙarin kuzari da lafiya.
Kamfanin kaden da ke sharaɗa Bestiri Filoti mai namba ashirin su suke samar da garin lemo na Josi za kuma ku same shi a kasuwar Singa gurin manyan diloli ko a shaguna da gun 'yan tebur-tebur suna maraba da 'yan sari da masu sayan ɗaiɗai. Lambar tarho sifili takwas sifili uku uku biyar bakwai shida ɗaya takwas sifili.
Garin lemo na Josi gangariyar ɗanɗano.
Sabakar da mace ko yarka babbar jam'iyyar talaka akshen alayin sadan no ne mulki alkhairi Ya ku 'yan Najeriya muna gabatar muku da shahararriyar jam'iyyar Action Alliance mai alamar mikiya takin ta alheri.
Yawwa baban Haidar, sannan da tambihin jam'iyyar Action Alliance manufofin ta inganta rayuwar ɗan adam ba da wa talakawa damar faɗin albarkacin bakin su.
'Yan Najeriya maza da mata ku yi rububin zuwa shiga kofa a buɗe take.
Action Alliance babbar alƙiblar ta al'umma ta sharɓi roman demokuraɗiyya tana da aƙida irin ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Al'ummar ƙaramar hukumar Gwale ga ɗanku ya fito neman wakilcin ƙaramar hukumar Gwale a majalisar dokokin jihar Kano a jam'iyyar AA Alheri wato Action Alliance Honorable Nazir Suleiman Sani me nage.
Idan zaben shekara ta 2019 ya zo, ku zaɓi 'yan takarar jam'iyyar Action Alliance a matakai daban-daban domin kyautata rayuwarku. Jam'iyyar Action Alliance mai alamar mijiya ita ce ta farko a katin zaɓe.
Wannan sako ne daga ɗan takarar majalisar jiha na jam'iyyar AA Alheri, Honorable Nazifu Suleiman Sani ke nage.
Mata bambanci jam'iyyar mu ta kowa ce.
Ummaka titi idan na ce Right Honorable Kabiru Alasar Rum na mutan Rano me za ki kara a kai?
Ai baban haidar amsar mai sauƙi ce, shi ne kuma na mutanen kibiya da bunkure, kuma na hannun dama baba Buhari da baba Ganduje.
Mutanen Rano da yake wakilta a majalisar dokokin jihar Kano a matsayin shi na shugaban majalisar suna faɗin ya kyautata rayuwarsu ta ilimi, rijiyoyin burtsatse, sana'o'i, ba da jari, ruwan sha, gina makarantun boko, islamiyoyi da masallatai ya kuma gabatar da kudurori birjik na kyautata rayuwar Kanawa.
To yanzu kuma mutanen rana ne kun kura da kibiya suka ce karamci da jin kambil adama irin nashi shi suke so ya wakilce su a majalisar tarayya.
Ba shakka mutanen Rano Kibiya da Bunkure kun kama dahir idan kuka fito kuka cancike tubun dubatan ƙurƙu ga Right Honorable Kabir Alasar Rum kuka aike shi majalisar tarayya ƙarƙashin jam'iyyar APC.
Sannan ku zaɓi Baba Buhari da Baba Ganduje ko Fulesfo su haɗu da rurum su yi tarin tumo muku goma ta arziki. Wannan saƙo ne daga ɗaukacin matasan ƙaramar hukumar Rano.
Tsayayye ne a wajen taimakon jama'a.
Exclusive alfawari masu kayan zamani na maza da matan gayu.
Babu shakka lokaci yana tafiya daidai da zamani musamman a wajen mata da maza waɗanda suka jima suna sharafinsu a ɗaukar wankan sukari to don ci gaban kanku da kanku ku ringa siyo kayan sakawarku masu nagarta a katafaren kamfanin exclusive bigs and fabric Hakika kuwa na ji suna da manyan atamfofi da ƙanana da laifina da boyal-boyal ga takalma irin namu na mata. Haɗi da falla-fallan mayafai da sarƙoƙi na dutsuna wato bid.
katafaren kamfanin exclusive bigs and fabric sun tanadar wa maza yan kwalisa ya duka kala-kala da manya-manyan shaddodi irin su jazna kai har da rankwasamin takalman maza iri-iri a don haka babu jira ku ziyarce su a adireshin su da ke hanyar zuwa asibitin nasarawa daura da umar gemu mai gasa nama kanti mai namba goma block b don karin bayani ku kira lambobin waya Sifili tara sifili tara takwas bakwai biyu tara takwas hudu bakwai ko kuma sifili takwas sifili uku shida biyar biyar shida tara shida uku.
Dawa FM 88.5 رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب
Tama masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yan uwa masu sauraro wanda suke biya a cikin shirin mai albarka sun ji inda malam yake yin bayani akan sahabu manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam Muawiya da irin abubuwa da aka samu na batanci a gare shi ga shi wannan bayan Allah har ma da wasu daga cikin sahabbai amma da yau malam yana mana bayani ne akan irin batanci da aka samu daga kan shi wannan sahabi mai albarka akramakallahu amin da me zaka dora kamar yadda yan umar saurari sun sani kuma mun ta faɗa mu maimaita munaqib da falala na wannan bawan Allah cewa shi ne ɗaya daga cikin marubuta wahayi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma sai yau gashi kuma wani yana kawo wata magana cewa wai annabi ya ce in kun ga ya hau mun bari ku kashe shi ina so mutane su gane wannan yaran nawayi uslubin zancen in kun ga wani akan mambari na a kashe shi na hankali zai dauka annabi zai faɗa wannan magana to shi wannan aina yake da annabi zai sa aje a nemo shi ba sai har ya zuwa kan mambari a kashe shi akramakallahu a nan gurin ah, kaman babu tufka da warwara a ce sakataranka wanda yake maka Yawwa, rubutu dan uwa.
kuma yanzu gashi ya kasance Yawwa.
kana ba da shelar sai an ba ma nemo shi.
ba ma sakatare kaɗai ba marubucin qur'ani wahayi eh yanzu wannan qur'anin duk da muke karanta mu auya yana da lada a ciki haka yake su suka rubuta shi Mm.
to amma wai a ce wai annabawi ya ce wai wai wai wai wai in kun gan shi ku kashe shi kuma wai yana cikin mu'allafatu qulubu ya yaki aliyu ibn abi talib wai kuma imam haq ne kuma duk wanda ya yaki imam to wannan ya zama azzalimi kafiri wannan ta sa muhammad ibn abubakar akwai yaro dan gidan abubakar muhammad ibn abubakar yake son aliyu bin abi talib kuma ya yi fada da babansa wai duk wani fara tatsuniya ce da wai shi san ce ma wai amma dai yana cikin littattafai me yasa nake fada saboda kada wani a zo a ce masa gashi ai a littafi kaza an fada wannan ya rude shi nan ya rude shi to ba kowace magana ce ake fada mutum yake daukar ta ba ni ya rabu da baban shi kuma ya kama kiyayya da muawiya saboda muawiya ba ya san ali bin abi talib kuma ya yage shi kuma ƙarya ne da aka ce wai yana rubuta wahayi kai wasiƙu yake rubuta annabi to kuma mai rubuta wahayi ba inda yare yana da matsayin da zai rubuta annabi wasiƙa ai kinan da ɗan dama dama kuma wai daman annabi mutane goma sha hudu yake da su suna rubuta mai wahayi na farkon su shine Ali bin Abi Talib shine number one wai a lokacin ma da annabi yake aka turo shi a matsayin annabi Muawiya mushriki ne wai to kaje wata magana da an ce kuma yana rubuta annabi wasiqa eh kuma an ce mushriki ne to kenan mu mushriki ne ke rubuta annabi wasiqu wai tun lokacin da aka turo annabi Muawiya na cin masu kare ta wahayi yana izgilancewa shari'a waɗannan su ne kaɗan daga cikin soki burutsu da ƙarerai to akramakallahu wannan maganar da suke faɗa ba ka ganin kamar sahabban gabaki ɗayansu suke suka saboda su ma farkon aiko annan zuwa sallama kamar da kuke faɗa ai sahabban gaba ɗaya ba a musuluncin suke ba ko eh to ai in mutum ya riga musulunta al-islam ya jibbu ma qablahu na'am duk wanda ya riga musulunta aibu ne ma a ce wai ai da kaza ne yayi kaza eh to ai sunan abin da suke faɗa matuƙar lokacin annabi yana rayu kai ai shi mushriki ne ma okay na'am
to kaga wannan suka ne ga dukkan su san kansu sabon gaba ke da haka yake kuma ɗabi'ar ma da muke da shi ko da mu yanzu nan a hausa fulani wanda ya kamata mu gyara idan mutum da ba musulmi ba ne musulunta da wani abu ya tashi a cikin kafara da na aida mun kabila ne ma musulunta ne to wannan magusanci ne da jahiliya saboda ba a zargin mutum da wani laifin da ya gabata watakila kama iyayenka da kakanninka a abucin ai maguzawa ne mushirkai ne so mai hankali da mutunci baya zagin wani wai saboda da kasa ne bari in zage shi yanzu in tsine masa Allah an ce shi wannan ba daidai bane wata rana na je wani gari wa'azi wani mata ne haka bangare ne sai gashi wata yarinya ta musulunta ta daɗe ta musulunta tana zaune cikin musulmi amma wallahi da an tashi wani abu na cin mutunci ta ce sai yarin gace rahmara da Allah tsohuwar kafira kawai ya da ke kafira ne ai yanzu ba musulma ce tana zuwa makaranta islamiyya sai ta rubuta takarda da cewa malam da Allah wannan abin da ake yi ko ya kamata ce ni din nan da kaza ne kuma yanzu ina sallah ina kaza ina zuwa makaranta ina kaza amma da kawaye na sun tashi zagi sai su zage ni sai aini kabila ne ko kuma ni musulunta ne to wallahi wani wanda ya musulunta sai ya riga wanda ya shekaru aru aru a cikin musulunci shiga aljanna da wuri wallahi don wasu sunan musulunci ne kawai a rataye a jikinsu amma shedanu ne marasa mutunci ne sai ka gaba abin da masu kyau addinin in ka zo babin shirka su ne in ka zo babin bid'a su ne in ka zo babin zalunci su ne cikin babin shidanci su ne amma kuma suna da bakin da za su zagi wani su ce wai kabila ne ce ba musulmi ba ne su ce wai musulunta su ce kaza su ce kaza sauna ɗabi'a ya kamata mu kore ta mu daina yin wannan ba hali ne mai kyau ba duk wanda a rana yau ya buɗe baki ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya gama da kai Ali bin Abi Talib ya ce na qatiluhum hatta ya kono mislana za mu yaƙe su sun zama irin mu kenan idan mutum ya musulunci ya zama irin ka da kai da shi duk ɗaya ne yawan lada da imani da takawa wannan wani abu ne boyayye a wajen Allah Allah kada ya baro kansu sanin waye ke gaba inda akramukum indallahi atqakum so jama'a waɗannan maganganu da ake faɗa na batanci da wannan bawan Allah ba haka bane kuskure ne ƙarya ne da aka danganta masa kuma na yi muku bayani dan don matsayin mutum bai kubuta ba za a iya bata shi kansa annabin namu oga kwata-kwatan kenan gaba ɗaya shi ma ba a kyale shi ba magana da ake cewa wai mu'awiya annabi ya tsine wa mu'awiya kuma ya ce a kashe shi idan an gan shi akan mambari sannan an ce ya ce tsinanne ne dan tsinanne wannan ba haka ba ne idan an kawo shi da sunan hadisi ne malaman hadisi sun yi bayani cewa duk cikin littafin musulunci na kwarai gaba ki ɗaya da ka sani babu wani hadisi makamancin wannan babu hadisi da ingantacce inda ahlil ma'arifati bil hadis babu wannan hadisi ne kadhibun mukhtalaqun masnu'un mawdu' الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع جمع مسيوطي so zance ne da aka zauna aka kera shi aka saƙa shi don a ci mutuncin wani annabi bai faɗi haka ba harshen annabi ya darajar bakin manzo Allah ta fi karfin ta bude baki ta la'anci wani haka musulmi kuma alhamdulillah su da suke kawo wannan maganganun babu isnadi suke kawo shi babu isnadi sai sa abul faraj ibn al-jawzi rahimahullah yana da wani littafi mai kyau babban littafi ne da yace da shi al-mawdu'at ya tattara hadisi ne batilai hadisan ƙarya da aka cusa su a cikin musulunci dan biyan bukatar wasu kungiyoyi masu son zuciya ahlul bid'a wal ahwa yayi wannan littafi to wannan hadisi na cewa annabi ya la'anci muawiya kuma ya ce a kashe kawai dai na san mai saurare zai iya tunawa cewa mun yi magana kan kage da maganganu da ake ta dangantawa na suka ga wannan bawan Allah Muawiya ibn Abi Sufyan cewa annabi ya ce a kashe shi kuma ya tsine masa albarka kwanan muka ce so so wannan maganganun ba su inganta ba ba gaskiya bane ba kuma bai ma dace ma da ɗanɗanon zancen annabi ba sallallahu alaihi wasallama haka annabi baya magana irin na yan daba yan hayaniya ce ai a kashewa ne ai waye wannan annabi baya yin wannan wannan khilaf ne ma tawatar bihi annabi sallallahu bihi as-sunan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa akwai maganganu mutawatirai daga manzon Allah da ya hani a kisan kai ko musamman ma a kashe shugabanni da daukan makami akan shugaba a yaƙe shi wannan ba haka bane kuma magana da ake cewa ai annabi ya ce wa tariq ibn tariq wai layin ibn layin wannan talik ibn talik kalmar talik ba suka bane ga mai ilimi shi yasa bai kamata ma mai ilimi ya yadda da wannan magana ba talik daga tulaka ne tulaka su ne maslamatul fatah waɗanda da aka je fatu makka suka musulunta a lokacin yakin fatu makka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi itilaƙinsu ya sake su ya ce izhabu wa an tumutulaka musulmi ne da suka musulunta sun kai kusan mutum dubu biyu annabi ya ce ya samu suna attulaka to don an ce mu'awiya talik ibn talik ya hankali ya kaga bai kamata mai amfani da wannan wadan ya zage shi ba jahilci ne wannan jahilci ne kuma a cikin attulaka dinnan akwai akhyarul muslimin ba zaɓaɓɓu a cikin musulmi manyan mutane masu daraja irin su alharis ibn hisham da irin su sal ibn hamr da irin su safwan ibn umayya da ikima ibn abi jahal da su yazid ibn abi sufyan da hakim ibn hizam abi sufyan ibn haris ibn abdul muttalib dan gidan mafa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duka waɗannan da su irin su attabi ibn asid wanda manzo Allah ya bashi ya rike makka masha Allah duka wadannan hasna islamu Muawiya ibn Abi Sufyan yana da cikin wadanda duniya ta ittifaki cewa musulunci ta yake kware da gaske kuma Umar ibn Khattab ya nada shi ya zamanto wato ya zamanto wakili ko halifa ko gwamna a bigire ko akan kujerar dan uwansa mai suna Yazid bin Abi Sufyan akwai dan uwan Muawiya mai suna Yazid bin Abi Sufyan lokacin da yayin sa din ya rasu a Sham kuma shi Yazid yana cikin khiyarun nas ya cikin waɗanda suna da kima suna da daraja kwarai da gaske a ahad al-umara ne wanda abubakar ibn ah, as-siddiq da umar duk suka ainihin wato sa su aiki a fatu sham daga cikinsu ba shi kadai bane akwai MC Yazid ibn Abi Sufyan din da na faɗa Shirahbil bin Hasana Amr bin al-As tare da Abi Ubaida ibn Jarrah da su Khalid ibn al-Walid so bayan Yazid ya rasu Umar sai ya dauko dan uwansa Muawiya kenan ya ce ka zo ka Umar ku kaga in dai mutum ba ni kirki bane ai baya tsoron mutum sai zai dauko shi sai ya yarda da shi ne tabbas idan shi Umar la ta'khudhu fillahi law mutala'in su wannan dai kaɗan kenan daga cikin abin da za mu iya faɗa saboda ƙurewar lokaci na ga malami ne ta ɗan leƙo ne kuma na san akwai 'yan tambayoyi da abin nan muna fatan Allah ya sa wani albarka Allah ya ba mu nasara da dacewa Allah ya ƙara mana son sahabbai da ƙaunarsu amin assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi don masu sauraro kuna saurara shirin rayuwa a barkoi daga gidan rediyon dala fm murya zamani yanzu lokaci ne da za ku iya neman mu ta layin waya ko kuma ta sakon ta kwana lambar da za ku nemi mu kai tsaye sufuri takwas sufuri tara sufuri hudu biyu sufuri takwas takwas biyar lambar da za ku turo sakon ta kwana sufuri takwas sufuri shida shida biyu sufuri sufuri takwas takwas biyar malam daga cikin irin sakungunan da muke da su wani yake cewa salam ina yi wa babban bako barka da zuwa kuma tambaya ta ita ce yana yana majalisi ne kuma yana da halifa ne saƙo daga zara muhammad sani a tashi lafiya wai shi mu'awiya
kamar yana yana majalisi yana da gurin da yake karantarwa ne wadda halifa ne fa na halifa kai wadai da gaske ga hudubobinsa na juma'a da yake karantar da mutane ga- ga da'awar da yi cike a da yana da shi mana na wanda yake cewa salam suna na ali bishasha kurna layin kowa malam ce malam mu'awiya yana yana cikin waɗanda Allah ya yi wa bishara da aljanna idan yana ciki wanne jan hankali za a yi wa mutane su daina gaya wa su daina gaya wa ɗan aljanna magana saƙo daga ali bishasha Ali Bushasha kenan Allah saka da alkhairi amin um, wato mun yi ta bayanai kusan satuttuka akan su waye masu habbai kuma waye muawiya muawiya shi sabin annabi ne duk wani sahabi ya kamata masu saurari su gane duk wani mutumin da yake sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to ai Allah ya masa albishir da gidan aljanna Allah ya yarda da shi radiyallahu anhum wa radwan sun yarda da Allah Allah ya yarda da su sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar waɗannan ayoyi duk suna magana akan 'yan aljanna ne wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya musu tanadin gidan aljanna da koramai na gudana a cikin su so dan aljanna ne sahabin annabi ne sun sanama shi sa muka ce duk wani sahabi Allah ya bashi wannan falala to bai kamata a zare wani a tsine masa ala'ance shi a bata shi ba su kaga duk wanda zai zo ya shiga cikin wannan fage na bata shi ko zaginsa ko faɗin sharri ko suka a kansa to ko dai jahilci ko kuma son zuciya in jahilci ne sai mai uzuri a ce ya tafi makaranta idan kuma tsabar son zuciya ne to ga sai mai addu'a Allah ya shirye shi Allah ya gane da shi amin so muawiya sahabin annabi ne kuma ya ce wanda aka yi bishara da gidan aljanna dan duk wani sahabi dan aljanna ne mu a aqidar mu a fahimtar mu abokanan annabin nan gaba ɗayan su yan aljanna ne mazan su da matan su Allah ya ƙara mana son su da kaunar su Amin. Wannan ce salam malam menene matsayin waɗanda suke aibata wannan sahabi Muawiya fatan sako daga Khalid Musa.
wanda yake aibata ko mu'awiya ko wanansa a cikin sahabbai idan akan jahilci ne to za mu ce ya aikata abin da ke fasikanci ne kuma sai a yi masa addu'a Allah ya fahimtar da shi idan ku akan son zuciya ne da tsabar ra'ayi to ya ƙaryata alƙur'ani ne kuma ya ƙaryata maganganun manzon Allah ne akan waɗannan abokan nasa ya ƙaryata bayanai na malaman musulunci a duniya su kaga duk wanda ya karyata alkur'ani ya karyata maganganun manzon Allah da ganganci kaga ba musulmi bane kuma na sha fada ya za- ba yanda za a yi abubakar ko mu'awiya ko wani su su zama mutanen banza kai a wajenka kuma mu kai ka zama na kirki a wajenmu in dai waɗancan su mutanen banza ne to kai kuma ba musamman a wani gida za a saka ba yau mutum zai ke rayuwa a wannan zamani a irin wannan lokaci da yake cike da son zuciya da ra'ayi da rashin tsoron Allah zai iya bude bakin sai zagi wani ko ya bata wani cikin sabon annabi abokanan manzon Allah to idan har su waɗannan sun zama ba ni kirki ba to kai kuma me matsayin ka kai kuma kun ga ba ka taba zama to ni kirki ba ballanta na mamun karɓi ma maganar ka so wannan ba haka bane galiban dai za ta wa uzuri shi jahilci gaskiya yawan mu yanzu a kasar mu nan da ke gani da abin da mutum yake nema sai ga yana neman sa da gaske ya san shi amma banda addini addini ya zama kawai a caba kawai ake masa kawai kowa shiga yake gaggasa shi kuma kowa yana iya fitowa ya yi magana a matsayin addini kuma a saurare shi shine the most unfortunate abu wallahi da muke ciki kuma barin wanda ya kai da wanda bai kai yana magana akan harkar addini ya taimaka kwarai wajen raba kan musulmi da gadar da fitintunu tsakanin musulmi mutum bai da ilimi bai kar bai hidima ta ilimi ba bai binciki yaya ilimi yake ba da abin da ake na ilimi bai yi shi ba amma ya samu baki na, na, na, na shiga da magana akan harkar ilimi tukaka dole ya zo da bakon abai yanzu wani yake gaya mu jiya wani masanin turanci ne ya ce wallahi malam akwai waɗanda suna shiga rediyo suna program suna koya mutane turanci a rediyo fa malamin su wannan tura ne sun iya turanci suna koya mutane turanci ya ce amma wallahi malam ta hauka suke da shirme kaga su ana sauraron su a matsayin malamai ne ya ce wani lokacin ɗalibi zai bugo ya wani sentence ya yi kaza ya ce ɗalibin wallahi daidai ya yi amma wallahi sai a zo a haɓa a shi a ce kuskure ya yi alhali shi ne yake kan daidai so abubuwa wato ni ban san me yake mu ba wato lokaci ya yi da ya kamata mu ƙoƙari mu ilimi gaskiya na zamani da na addini Allah ya samu dace yin afuwa malam wannan wannan ya ce assalamu alaikum manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wanda za su kashe Ammar ibn Yasir yan ta'adda ne kuma ga shi ammar an kashe shi a yakin da aka yi da aliyu da mu'awiya daga shu'aibu sufi kurna insha Allah yana cikin magana da ba mu samu muka yi ba za mu ba da ansa insha Allah yana bukatar jawabi haka yake insha Allah za mu ba da ansa dai mun karanta tambayar sa muna rike da ita Allah da za mu akwai ansa lafiyayya za a bashi insha Allah Allah ya mu dace jama'a masauraro duka-duka iya abin da za mu iya kamo ku kenan a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi
فلتنهضي همما فلا يفرج كربا فات يطغينا ويزرع الورد